إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن ثلاثة wanda shine yammacin 30 ga watan Rabiul Akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 wanda kuma ya dace da ranar 16 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na bakwai insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafid Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali annasa'i rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamun nasa'i yana karantar da mu ne dabarun zaman aure da zama da iyalai da kishiyoyi daga hasken annabta da tarihin zamantakewar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama za mu tashi inda mala yake cewa a lamba hadisi na 21 قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت أن عائشة قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدخلت يدي, يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك فقلت أما لك شيطان قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم الإمام النسائي يتي أخبرنا قتيبة بن سعيد مالا قتيبة دن سعيد يابا محديثي القتيبة قتيبة سنش كنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل أبو رجاء البلخي babban malamin hadisi ana mishi take da wato malamin malamai eh shekul a'imma domin dukkanin malaman nan masu alkutubu sita ɗaliban shi ne in banda al'imamu ibn maja shi ma ya rawaya daga gare shi da wasita amma duka sauran ɗaliban shi da suka zauna a gaban shi zai koyi karatu babban malami ne sosai da sosai ya rasu shekara ta 240 lokacin shekara shi 92 a duniya babban malami ne kwarai Allah ya gafarta mishi shi ne yake riwaya daga allaif ibn sa'adin al-misri kenan al-imamu allaif ibn sa'adin al-misri wani attajirin malami wanda ya rushe ka 175 wanda kamar da shafi yake cewa allaifu afqahu min malikin walakinna illa anna ashabahu lam yaqumu bihi yace laif yafi maliku ilimi sai dai shi daliban shi basu yayata ilimin shi ba maliku yayi sa'an dalibai shi kuma da dan kasuwa ne bai zauna zaman karantawa keke da keke irin na su maliku ba shi ma ya dade a duniya sa'ad da ya rusu karshe 81 shi kuma daga Yahya Yahya daga Ubada ibn al-Walid ibn Ubada ibn Samit jikan sahabi Ubada dan Samit shine yace daga Aisha uwar mu'mine Allah ubangiji ya kara mata yadda Aisha take cewa iltamastu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na laluba gado na shine iltamastu na laluba gado inji tana so ta rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta laluba sai bata ji shi ba shikenan tace fa'adkhaltu yadiya fi sha'ari to ya yanke hadisi ne zamu zo mu ji riwaya cikakkiya ta tashi ta je ta duba nan ta duba can sai ta tar da shi yana sallah sai ta sa hannunta a cikin gashin shi bayan ya dawo ya zauna zaman tahiya me yasa kamar yadda mashayi suke cewa saboda ta taba jikin shi ta ji lafiya lau gashi sallah yake ga yana da tsarki kenan amma yanzu tana da wani shakka wai ko ya je gun wata mata cikin daren nan don ya je gun wata mata kafin ya zo ya yi sallah ai zai wankan jaraba ko kuma yana da gashi mai yawa za ta ji ruwa a gashin shi abin take nema kenan ta neman dalili za ta yi mishi kwazo gwarma mun gani shi ta zura hannunta a cikin gashin shi gashin shi guda ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lumma har yana rufe mishi kunne haka yana da gashi mai zuba na haka in yi wanka watakila za a iya samun awa guda za a iya samun ruwa ko don shi a gashin kansa da haka ta kokari ta taba gashin da ta ji gashin a bushe ba ta samu hujja ba shi ne sai annabi ya gane abin take sai yake ce mata karja ake shaida miki babu shakka shedanin ki aljani da ke ziga ki akan barna da bata shine yazo yake sa miki wannan tunanin nika marasa tushe ko makama fa sai ni Aisha nake cewa amalaka shaytanu to kai ba ka da shi ne shaytan nan qala yace bala ni ma ina da shi walakin Allah a'anani alaihi sai dai Allah ya taimake ni akan shi saboda khususiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma saboda isma Allah ya taimake ni akan shedanin saboda isma fa aslama sai ya musulunta to abin da ya kamata mu kalla na farko shine abu na farko kamar yadda malam Atiya Muhammad Salim Allah ya gafarta mishi wani farfesa ne da ya rayu a wannan zamanin da muke rayuwa ya yi shayin bulogul maram to dai kan wannan hadisi sai yake faɗa wata magana yake cewa hadhihi umurun jibilliya irin wannan tunanin da ya mace take da shi da irin wannan zargin ko neman hujja da za ta kama dan a yi fitina ko a yi musu ko nuna damuwarta akan alaƙar mijinta da wata matar wadda ba ita ba wannan abin abu ne wanda yake ɗabi'a ne ya ce la yumkinu lil mar'ati an tatakhalla anha ya mace ba ta taba rabuwa da wannan idan maza suka fahimci wannan za su zama saukin tunani kar ya tsammanci kada wani namiji tsammanci cewa ba a samu ya mace wacce ba ta da wani element na kishi hasali in ma aka samu to yan uwanta mata su za su fara zarginta da rashin hankali da rashin sanin ciwon kai da rashin tunani ba haka bane dan wato ta fita daga ɗabi'ar su mata kenan idan kuma kai namiji kaga mace ba ta da kishi a kanka to wata kila ba ta kaunar ka ne kawai ko da kuna zaman aure kaga ba ta wani kishi to ya kamata ka fara tunanin ko dai ba ta ɓaran ko kuma hankalinta ya wuce irin na mata hankali ya mata yawa ko mun gane eh to yake ci gaba da cewa wa kadhalika rajul haka su ma maza ba sa rabuwa da zuciyarsu ta so wata mace ba wadda suke tare da ita ba sawa'un suna da mace fiye da ɗaya matan aure ko yana da mace mata aure guda ɗaya ko ma bai riga ya aure ba an samu shi rana da wata a ɗabi'an namiji kuma zai ga wata ya ce kuma yaji yana son tare kamar yadda ibn jauzi yake cewa a cikin saidul khatib ya ce na tsaya na karanci ɗabi'ar namiji ya ce namiji da a ce zai san duka matan da ke garin bagadaza garin da shi yake rayuwa kenan a ce duka matan shi ne yana mu'amala da suna aure idan aka ce wata gobe wata bako mace ta shigo garin sai ya ji cewa ina ma da ita ma zai same ta ya saka a cikin matan shi wannan wannan haɗamar ita kuma ɗabi'a ce ga ɗan namiji to da kowa sai ya fahimci wannan sai yake cewa walakin farqun sai dai bambancin da ake kama ake ganewa baina man yatahakkamu fi dawafi'i an-nafsi wa infi'alatiha ana gane bambancin hankali da tunani da sanin ya kamata ko akasin su ne tsakanin wanda zai iya controlling waɗannan ɗabi'un wato mace ta controlling ɗin ɗabi'ata ta alghaira ta amfani da ita sanda ya dace sanda bai dace ba kuma ta janye jiki shi ma namiji ya amfani da hankalin shi ya controlling ɗabi'a shi ta wannan gane-ganen yace to na ake gane waye mai hankali waye mara hankali waye san ya kamata waye bai san ya kamata ba har yake ci gaba da cewa da fa a ce wasu mata za su iya wuce wannan matakin to da matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce domin Allah ya ce zai tafiyan musu da kazanta inna ma yudillahu lidhaba ankum risa ahlal bait to wannan kazanta kuma ta tafi musu da shirka da fasikanci da maguzanci da bid'a da mummunan tunani da hasada da duk wani abu mummuna wannan ayar ta tafiyar da shi daga barinsu amma da haka ayar bata shafi wannan ɗabi'ar ba ko muna ganewa so da haka idan muka fahimci wannan zai rage mana mamaki ko takaici ko damuwa idan aka ce wani abu ya faru da ya shafi kishi sai dai in ya wuce haddin shari'a kamar da ta kashe miji ko ta yanka mashi abin nan zakari da ce shikenan duka ya asara ko ta sawa kishiya guba ko ta wurga dan kishiya cikin rijiya to kin ga wannan ya wuce haddin hankali balantana shari'a to wannan shine abin zargi amma dan jefar da magana dan yin kissa da kisisina ko shirya wani makirci ko ta makarkashiya wadda bata kai ƙarya ko sabo ko kafirci ba wannan babu laifi dama duk wanda ya sai rariya ya san za ta yoyo duk wanda ya ce zai yi aure aure to fa ya shirya waɗannan wanda su duba duk wanda kuma ta ce ita ma yadda kuke faɗa za ta auri mijin wata kamar da kuke cewa ko amma na an riga ta fara auren miji to ta jira abin da ta gani ta ma duk wannan ɗabi'a ce Allah haka ya halicce mu kuma dama wannan karatun daga sabon da yake so ya koya mana mu fahimci wannan ɗabi'a za ta rage mana wasu fitintunu to abin da ya faru da Aisha anan shine kamar da mu zo mu ji doguwar riwaya cikakkiya Aisha radiyallahu anha ta kwanta a makwancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kowace mace tana jiran mijinta ya shigo tunda ya shigo sai ta fahimci kamar hankalin shi bai kanta ya shigo cikin sanda ya cire kayan shi a sanda haka kaman bai so ya tashi ta ya zo ya kwanta yana kaman abin da zaka ce bacci da ido dai kaman yana jiran wani sako an jima kaɗan sai ta ga ya tashi kawai ya ɗauki takalmin shi sadab sadab kawai ya fice to kin ga irin wannan situation din kuma a gida na polygamy da wuya shedan din ya bada ta tunani mai kyau shedan da aka ce ya zo mata za ta yi tunani alf fikra wa fikra haka tunanin ta kawai sai ta kira bariya ta ce yi sauri ki bi mun sabon shi sauri ga nan tahowa ita ma taimaka ta sa kayan ta na fita ta biyo sawu ba za ta kyale haka kawai aje a cuce ta ba ko mun gane to shine da ta tafi sai ta ga ashe makabarta ma shi dashi ya tafi makabarta duk da haka ta ce to ai hala daga makabarta zai iya cewa bari ya biya wani gidan da haka ta labe ta ga duk abin da ya gama yi ya gama ta ga ta rugo da gudu ta riga shi zuwa gida sau tana haki tana haki da ya zai tana haki ya tambaye ta ta ce tana gasping for air yace ki gaya mun gaskiya ko kuma Allah zai wahayi ya gaya mun sanan ta gaya mishi cewa ai kaza kaza kaza ne to wasu malamai kuma suna ganin kisoshin guda biyu ne wannan wata tare shi yana sallah daban da kissar zuwa makabarta kamar yadda zamu ci to idan muka kalli hadisin da gaskiya abin da zamu dauka muhimmai a ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ta dinga mishi close makin ba bai hana ta yace daga yau kake sake yi mun irin wannan ba ma'ana tana da yanci ta ci gaba da kare haƙƙin ta kenan sannan kuma shi bai gaya mata wata mummunan magana ba zaka mai gida idan ya samu irin wannan yanayi ba kamata ya mai da magana mummuna ba ko ya fara mata gori sai yan rena hankali ke kin isa maki kaza kaza kaza to wallahi baki ma isa ba a'a ba kamata ba sai kokarin ya fahimci cewa ɗabi'a ce ya gaya mata magana mai sauki kaga annabi sallallahu alaihi sai koya mata wani karatu da duk muka ci moriyarsa ya tabbatar mana cewa lallai da gaske ne abinda muka karanta game da cewa akwai shedanu tare da mutane masu batar da su to akwai din wannan zai ƙara samu yi taka tsantsa akan da abin da muke cewa shedanu suna jiga mu wannan shedanin shine alƙarin da ake cewa ƙarin da ke zuwa kullun ya dinga zuga mutum yana yin barna wasu malamai suna ganin fatalwa fatalwa da ake cewa wannan aljanin shine fatalwa ai mun san fatalwa ko golf wanda mutum zai mutu sai abokan shi ko ‘yan uwansa ko iyalansa su ci gaba da ganin shi yana zuwa musu ba a mafarki ba kuma ido da ido mace mai takaba ko ‘ya'yan shi ko su wanda yake bi bashi sai su ga yaro ya ce wallahi ku bani kuɗi na ko da cikin dare ya shaƙe mutum duk ana ganin haka wani kuma a mafarkin to wasu malamai suna ganin shi wannan shaidanin aljani da ke bin mutum sau da kafa yana son halakar da shi to shine idan lokacin mutuwar dan adam din yayi shi kuma lokacin mutuwar shi bai yi ba bayan dan adam din ya mutu sai ya zo ya dinga amsa sunan shi tunda kuma dama ya san shi ya san siffofin shi ya san su waye jama'a shi ya san sana'ar shi ya san komai sai ya dinga zuwa waɗannan wuraren yana ci gaba da firgita mutane dama da a cikin aikin aljani ne wannan shaɗana aljani cikin firgita mutane da haka in ya tabbata da gaske ne akwai fatalwa to Allah ya zama wannan shine fatalwa wallahu ala to sannan ya nuna cewa hatta bayin Allah na gari wato irin bayi irin wato annabawa da waliyai da siddiƙai duka suna da waɗannan shedanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ya ƙara mishi falala akan falala shine sai Allah ya taimake shi akan nashi sai fa aslama wannan wurin ana ruwaito shi da kore fa aslama ko fa uslimu malamai sun maganganu da yawa akai su alqadi iyad a cikin sharhin muslim su an-nawawi kafin su da su abin nan hamad al-khattabi abu sulaiman al-khattabi duka sa da maganganu akai cewa fa aslama sai ya musulunta shi aljanu annabi ce fala ya amurni illa bil khair baya umarna da komai sai alkhairi fa uslimu Allah ya kare ni bai iya fitar da ni to sai aka ce wacce ce fassara mafi kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya samu ya musuluntar da aljani ya mai da shi aljani ta kadarin aljani ya zama musulmi wannan falala ce ba ganganuwa ba ko kuwa kariyar da Allah ya bashi wanda aljani ba zai cutar da ita ba cutar da shi ba ita ma falala ce amma idan ya musulunta to ya annabi zai samu falala da daukaka ƙarin yawan al'ummarsa ƙarin yawan lada gare shi domin duk musuluncin da muke manzo Allah sallallahu alaihi yana da lada addalu alkhairi ka fa'ili da haka malamai suke ganin cewa a ce aslama to yafi a ce ai ya musulunta shi wannan aljanna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yafi fiye da a ce fa uslimu wallahu a'lam to da haka kuma har ila yau wannan wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa taba mace ga mai alula bai karya alula domin annabi yana sallah taba kanshi yana zaman tahiya kuma bai sake alula ba sai wasu malamai suke tafsiri suka ce akwai bambanci da kai da kake da Allah namiji ka taba ta da kuma ita ta taba ka wannan ita ta taba shi ba shi ya taba ta ba zaka in mace ce ta taba ka kana da alula alulaka tana da lahiya lau haka kai ma in ka iya taba ta amma ba da nufin sha'awa ba da ɗabi'a to wannan ma babu laifi insha Allah in dai ba mutum ya samu wani canji na ɗabi'a a jikinsa ba wannan kenan sai malam ya ce qala akhbarani ibrahim ibn al-hasan an hajjaj an ibn jurayz an aba qala akhbarani ibn abi mulaika an aisha qalat faqadtu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata laylatin فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر إمام النسائي قال كوي إسنادي رقمال إبراهيم ابن الحسن ابن الهيثم المسيسي wanda aka fi da suna al-miqsani haka ake mashi lakabi al-miqsani malam mai dalla-dalla ke yana da hadisi a cikin sunanta Abu Dawud da wannan Nasa'i din shi kuma daga Hajjaj wannan Hajjaj ibn Muhammad al-A'war kenan wanda ya shekara ta 206 yana da hadisi a cikin duka kutubu sita ana mashi alkunya da da da Abu Muhammad har ila yau shine wanda ake cewa ya haɗan mai ya ce na rubuta hadisai guda 50 a hannunsa babban malami shi kuma daga ibn Jurayz Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Jurayz babban malami shi kuma daga Afa ibn Abi Rabah shi kuma daga ibn Abi Mulaika shine Abdullah ibn Ubaidillah ibn abin nan ibn Abdullah ibn Abi Mulaika din at-Tamimi kenan shine ladanin masallacin Makka a zamanin mulkin mulkin abin nan mai sunan shi ibn zubair abdullahi dan zubair ya rasu shi wannan bawan Allah shekara ta 118 shi ma yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya shi shi wato ibn abi mulaika babban malami ne mai riwaya da yawa sosai to shine yake cewa daga Aisha Allah ya kara mata yadda ita kuma tace faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata laila wani dare sai na nemi manzon Allah na shafa ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusa da ni ba tace fazanantu annahu zahaba ila ba'd nisa'i nan da nan sai nace din da aka ya tafi gun wata mata ne din da aka ya tafi wani daki ne shi dan ya mazariya mata wannan tunanin da haka tace fa tahassastu sai na tashi ne talalabawa ina ta nema cikin duhu ne a dakin babu haske fa idha huwa raki'un aw sajidun sai na ji shi yana ruku'u ko sujuda ma'ana dai a sunkuye ya kulu yana addu'a yana cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta wannan ɗaya daga cikin addu'o'i ne da ake a sallar dare a sujuda ko ruku'i fa qala sai tace bi abi wa ummi innaka la fi sha'ani wa inni la fi akhar sai ta tabu ta ce oh na shiga uku ne Aisha ashe ma duk abin nake tani ma ba haka bane sallar shi kawai yake yi shine ma'anan inni la fi sha'ani ina can ina wani tunani wa in wa innahu innaka la fi sha'ani kana wata harka daban wa inni la fi sha'ani ma'ana ta ba kanta rashin gaskiya cewa bata kyauta ba to ne daga cikin fikin zamu cira nan in kika gane cewa abin da kike yi ba daidai bane yafi sauki mutun yana cewa eh gaskiya kuskure ne abin da nayi karkan labe a yafe mu baban wance a yi hakuri sai a zauna lafiya e duk jarabar mutum aka ce ya hakuri inda da imani sai ya je ya sako ko yayi to haka ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi duk da ya kwadaitar cewa idan mutum ya tashi sallar dare ya tashi iyalinsa wani lokaci yakan bar su bacci saboda yanayin rayuwa hala sun yi aikin gida sun gaji shi kuma dama farilla ne akan shi nafila tallaka tsari da Allah ya masa sai ya tashi ta sallar shi kuma yana irin wannan sallar baya daga murya dan haka wanda take cikin ɗakin bakin gaba ta san yana yi bayan yadda mu muke bane sai a zo a saka lasfika duk anguwa a cewa ana tahajjudi in ka tambayi mutane hujja su ce wai to kai ba za ka ba ramadana kwana goma ba ba za ka ba Allah kwana goma ba in an ce hujja aya za ka kawo ko hadisi shine ma'anar hujja wannan mandiki ne yayi tunda qur'anin da yace ayi sallah ya ce ayi bacci kuma eh an ce alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faƙara'u mata ya tsara akwai wanda zai bacci akwai wanda bai lafiya akwai wanda ya gaji wani tela ne ya wuni na ɗinki kuma za ya kwana yana sallah ai ba zai yi ba gobe kuma zai ɗinkin ba kuma cika alƙawari ya fiye mashi wannan wannan wannan sallar daren shi a wurin shi as an individual da haka za ku sallar daren ku inda buƙatar lasifika sai ku sa iya buƙatar ku amma wannan da ake ɗagawa kana jiyo daga sabon gari kana jiyo ta zaria daga cikin garin zaria kwarbai kana jiyo ta gaskiya layout daga gaskiya layout kana jiyo ta gelle su kilomita wajen 8-8 kenan wannan da yake da safifa wannan gaskiya ba shi a cikin addinin musulunci gaskiya ba shi ba haka ya kamata ba gaskiya saboda Allah wannan yana daga cikin bidiyoyin mu na ahlus sunna Allah ya gafarta mana Allah sa mu tuba mu daina to sai ya ƙara kawo riwaya yace qala akhbarani ishaqu ibn mansur qala akhbarana abdurrazzaq qala akhbarana ibn jurayj an afa قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت هل إلى إرن وانشان رواية دقى إسحاق ابن منصور إسحاق ابن منصور الكوسج كينا وانا وانا ببن مالمين شما كاسر قمي وانا بجم مالمين إسحاق ابن منصور أنا تمشي إسحاق ابن منصور ابن بهرام laka mishi kenan al-kausaj abu ya akuba al-marwazi mukalla da kyau mafi yawan malamai masu suna ishaq za ku ji suna da alkunya abu yaƙo tafa'ulan ne dama ishaƙa ba shi ne baban yaƙo ba ko yusufu ɗan yaƙo yaƙo ɗan ishaq ishaƙa ɗan ibrahim za ku ji mafi yawan malamai masu suna ishaq za ku ji ana musu alkunya da abu yaƙo malamai suna wannan tafa'ulin kamar da za a ce an samu mace suna aisha a dinga ce mata siddiƙa ko fatima a dinga ce mata binta binta rasulullahi ne ko da ire-iren su to tafa'uli to wannan malami ishaq al-kausaj yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya in banda in banda sunan ta abu dawud abu dawud ne kadai bai bada gare shi amma bukhari muslim nasai tirmidhi da ibnu majah ɗaya daga cikin manyan limamai zuhab yana da littafi masailul imami ahmad ibn hanbal tambayi da mai imam ahmad ibn hanbal wanda bayan ya tafi ma sai aka dawo ana cewa ai ahmad ya canza fatawa wannan fatawar da ya baka ba ita bace sai ya ƙara tasowa ya zo gun Ahmad ibn Hanbal ya ƙara biya mishi littafin nan Malam Ahmad yana ce mishi eh haka take har yanzu fatawa haka take inda kuma aka gyara ya gyara daka ana girmama wannan littafin da shi Masailul Imam Ahmad ibn Hanbal na Al-Kausaj Al-Kausaj abin da yake nufi shine namiji marasaje mai irin dan gemu naka ɗan kwayanni kaman kamar bindin tsuntsu akwai maza masu gemu cikakke haka masha Allah ko kuma iri na dinnan haka babu wani gemu wadatacce to ya zama dukkanin haka kamar jikin ayon sili sili shi suke ce makausaci ko mun gani shagiri kuma shine amrat wanda bai gemu ba gaba daya saurayi wanda bai riga ya gemu ba shine shagiri wannan marasaje ni ban san sunan shi da Hausa ba asali sunan asali ba larabci bane asali kuzat ne kuzat da farisanci domin a larabci babu wannan ma'aunin fu'al in banda a waje biyu akwai suzan suzan sunan mace ne shine bature yake cewa suzan ai larabci ne asalin shi akwai kuma sunan wani tsuntsu subat subat su kadai ne a larabci ake da su da ma'aunin fu'al to da haka larabawa da suka aro kalmata da nauyi sai suka mai da ta fau'al ko mun gane kausat maimakon kuzat sannan kuma akwai malamai da dama da suke amsa wannan lakabin baya shi ya fi shahara in ba na manta ba akwai wannan al-hasan ibn habib da sahal ibn basur da ana ci musu al-kausaji to ba ruwa na bancin kwadon malamin islamiyya wanda yake ku je ku sami wannan sunan ba ruwa na yawa in yago ya gubbuge ku kuka bi wannan malamin islamiyya ku rashin imani wannan malamin ya rasu a kamar da aka ba da labari a tarihin shi a goma ga watan jumadal ula shekara ta 251 Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama haka kifi shark ana ce mishi kausaci an san shark ai mai cin mutane din nan wani kifi mara imani din nan wanda duk abin da ya samu cin yawa yake shi ma ana ce mishi kausaci kamar yadda yake cikin tajul arus na azzabidi shine malamin imamu nasa'i anan shi kuma da abdurrazzaq as-sanani malamin da mai magana akan shi a baya daga Malik ibn Jurayj daga Aba daga dai ibn Abi Mulaika yana tarmita isnadin ne saboda akwai magana da zai akan isnadin Aisha take cewa ittaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama zata layla fa dhanantu sai na tsammanci cewa annahu zahaba ila ba'd nisa'ihi ya tafi gun wata cikin matan shi fatahassastuhu sai na neme shi thumma raja'tu sai na koma ɗaki na fa'iza huwa raki'un a wasajini ma'ana ta dinga bi ɗaki ɗaki tana kasa kuna ta ji kwata ji motsi kwata jiyo murya shi ko turaren shi ko ta ga takalmin shi a kofar ɗaki tana ta bincike ba a cikin gida aisha ba ta da tsoro cikin dare ba to ta ji ba ta samu wani bayani ba ko wata shubha ba sai ta dawo ɗakinta sai ta same shi yana sallah a wani gefe cikin ɗakin yana subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta faƙultu sai na ce bi abi wa ummi innaka lafi sha'anin wa inni lafi akhar tace na baka fansan mahaifiyata da babana lalle kai kana cikin wani al'amari ne daban ni kuma ina cikin wani daban inda ka fuskanta daban kai gabas ni kuma na yamma in ji ta da kanta ta bakanta wannan hukunci to ga riwayar ta zo da da labarin wanda yake yafi waɗancan cika ita zai kawo mana yanzu yace akhbarana Sulaiman ibn Dawud qala akhbarana ibn Wahab قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول wannan isnadin shine asalin isnadin da aka yi ta tattaunawa a kan shi an yi tataɓirza mai yawa game da shi kamar yadda zaka ga al-hafidul mizzi yusuf al-mizzi ya ambaci haka a cikin tahzibul kamal da yake magana akan tarjamar shi wannan abdullahi ibn kathir ibn al-mutallab ibn wada'a wanda shi jinin su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai da yake malami ne da yake da hadisi a cikin sahih muslim da kuma nan nasa'i amma dai akwai maganganu akan shi da haka zaka ga al-imam zahabi yake cewa wuthiqa kamar da ya faɗa a cikin al-kashi afwan nace ba zan dame ku da wannan iskaliya din ba amma wannan isnadin bayar da aka iya da shi dole sai an ambaci abubuwa ko kadan ne game da shi Suleiman ibn Dawud malamin sa nasa'i anan wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi da wannan lafazin ta hanyar malamin shi Harun ibn Sa'id al-Ayyi da isnadin nan zuwa ga Muhammad ibn Kathir to malamin shi al-Imam an-Nasa'i anan shine Sulaiman ibn Dawud don haka ce Sulaiman ibn Dawud a hadisi akwai malamai birjik masu wannan sunan to haka irin wannan dole sai an tsaya an tantance wanne ne dole ka san waye malamin waye waye ba malamin waye ba kamar wancan Ishaq ibn Mansur din ne al-Imam zahabi a cikin tarjumarsa yake cewa Bukhari yakan ce haddathana Ishaq yana da malamai kuma shahararru Ishaq guda biyu akwai Ishaq ibn Mansur dinnan akwai kuma Ishaq ibn Rawiya wancan malam Ishaq dan Rawiya bijimin malamin nan yace to in yace Ishaq din kadai yace mu malaman hadisi inji Zahabi ke ne yace mu mun sai da muke gane kayan mu ko mun gane yace kuma ko da ba mu gane ba ba komai dan dukan sa amintattu ne saboda dabakar su daya irin malaman su daya zamanin su daya yawa kamar yanzu ku mata ne da zaran an zo da kuka cikin kicin za ku iya gane wannan ta haɗeja ce wannan ta bebeji wannan ya sakari ce duk kun sani in kun ji ƙashi da dawa kun san wace iri ce ba haka bane in dai ba yanzu matan mu na yanzu dinnan na zamani waɗanda boko ya cinye su duk ba su san abin da ya kamata amma iyayen mu na da sun san waɗannan malam Musa sahabi Allah ya saka mai da alheri yakan ce mata na da sai mace ta yi miya sai ta yi sati a cikin tukunya ta lafiya ba firiji ba dumame ba kuma amma yanzu aka yi miya ta kwana yake settling kamar kamu yake settling ta kwanta a ƙasa kubewa a ƙasa ruwa da manja a sama wallahul musta'an kamar ana kamar an yi separated da wani chemical to daga Suleiman ibn Dawud akwai shi wannan sunan shi Suleiman ibn Dawud ibn Hammad al-Misri al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisin sa ya rasu shekara ta 253 akwai wanda muka fi sani Sulaiman ibn Dawud ibn Jarud Abu Dawud al-Tayalisi ina ji wannan kowa ya san shi ko wanda yake da Musnad Musnad Abi Dawud al-Tayalisi wannan babban malami ne shi ma malamin Imam al-Bukhari ne to wannan mun fi sanin shi shi ma yana da hadisai a cikin kutubul arba'a Abu Dawud Tirmidhi na Sa'id da Ibn Majah da kuma Muslim Bukhari bai fita mai da hadisi a cikin sahih ɗinsa ba sai dai ta'alikan amma a cikin wasu littafansa kaman Adabul Mufrad kaman Jami'ul kaman me sunan shi Khalqu Af'alil Ibad kaman Juz'ul Qira'at Khalful Imam ya fitar da hadisin shi da Tarihu Al-Kabir malamin su ne sosai abin da yasa Bukhari fitar da hadisin shi ba saboda yayi kusa da mutuwa Bukhari baya baya fitar da hadisan mutane suke kusa da mutuwa da rayuwarsa saboda zai bashi dogon isnadi zai samu nuzuli wannan mutumin ya rasu shekara ɗaya ne da imamu da imamu mai sunan shi da zana mutum shafi'i 204 da kaga shafi ma bai da hadisi a cikin sahih bukhari ba dan ba amintacce bane saboda in zai kawo hadisin shi to sai isnadin ya zama gajere yana da wasu malaman da suka dade sauyin shafi'i ne kuma sun daɗe a duniya da aka su biyu za su tsaya mai a matsayin gaba ɗaya su ɗaya kai a matsayin gaba biyu yanzu kun yana son na shafi'i sai ya ruwaita daga wani daga shafi'i to yanzu ko sai yana da malamin da zai bashi hadisi zuwa ga malamin shafi'i ko mun gane ya tsallake gaba ɗaya to haka wannan ma shi sa bai da hadisi a cikin sahihul bukhari to akwai kuma dawud ibnu ibnu waima suleiman ibnu dawud ibn Ali ibn Abdullahi ibn Abbas kakan wannan kakan sarakunan daular Abbasiyya ne eh yana da dan rauni amma ana jin tsoron fada kamar yadda zabi ya fada ce in ka fada za a yanka ka saboda duka jikokin shi ne sarakuna eh yana yana da isa cikin al-kutubul arba ya rasu ta 219 bahashimi akwai kuma Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' shine al-Khatali kenan wani malami da aka fi sani da suna Sulaimanul Ahwal Sulaimanul Ahwal shi kuma ya hadisi a cikin muslim ne kadai ya rasu shekara ta 231 sai kuma suleiman ibn dawud as-sani sai suleiman ibn dawud al-ataki shi ma wannan shahararren malami ne malamin su bukhari ne ya rasu shekara ta 234 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin su bukhari da muslim da abu dawuda to waɗannan duka ba su ake magana ba nan ana magana suleiman ibn dawud ibn hammad ne shine shi kuma daga abdullahi dan wahab shi kuma Abdullahi dan Wahab daga Ibn Jurayj dun mai magana akan su to sai Abdullahi ibn Kathir ibn al-Mutallab ibn Wada'a shi ne wanda muka ce asalin rigimar akan wannan isnadin game da shi game da wato riwayar sa daga Muhammad ibn Qais ibn Makhrama al-Matlabi shi ma shi ma jinin su manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin sahih Muslim da sunan Tirmidhi da Nasa'i to shi ne yake cewa ya ƙulu ya ce samitu aisha ta ƙulu na ji uwar mumine aisha tana cewa ala uhaddithukum ala uhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anni shin bana ba ku labarin tsakanina da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam asali ba a san mace tana ba da labarin mijinta da alakar da suka yi rigima da sauransu ba a so amma ta zama dole kuma a gaban alkali ko a wajen sulhu ko kuma a wajen karantarwa kamar na Aisha dinnan to babu laifi ana iya bayarwa amma haka nan kawai ki tara kawaye ki ta musu firan mijinki to anan wata za ta ji kuma ita ayya mata ko da mugun hali kike faɗa hala kuma wannan mugun halin yayi mata ita ko mun gane haka sai ki sauta zaki ga mawa qulna bala muka ce kwarai ku muna son ji wannan labarin qala ta ce lamma kanat lailati wata rana a dare na in qalaba sai gashi ya shigo fawaba ana alayhi inda rijilai sai ya aje takalmin shi a daidai inda zai kamar shimfiɗa ce haka daidai inda zai sa kanshi a ƙasa ta gefe sai aje takalmin shi ma'ana zai nemi takalmin an jima kaɗan wawu bi'a ridwa'u ya aje ya kuma cire mayafinsa wanda yake sake da shi ko ba saka farafa izarihi ala tirashi ya shimfiɗa ɓangaren kwarjallansa akan wurin kwanciyarsa walam yalbas ba a daɗe ba illa raisa ma zanna anni qadra qattu sai gurgurdan tsammanin da yake cewa nayi bacci iya abin da zai tsammanci nayi bacci minti 15 minti 10 ya ji shiru ya dan ji mun shari ko ta dan juya haka dai ashe tana nan tana mishi close baki sai da tuna Aisha kenan sai ya ce ta ce thumman ta'ala ruwaidan sai ya nike sadab ya saka takalmin shi ruwaidan a hankali wa akhadha rida'ahu ruwaidan ya je hanga ya dauke mayafin shi a hankali thumma fataha baba ruwaidan ya bude kofa a hankali ka te kara sadab sadab fa kharaja yana fita wa ajafahu ruwaidan ya maida kofar ya ja a hankali again dole ta yi wani tunani ko shi kuma duka a cikin so ne bai so ne ta tashi ba a cikin tsabaragen kauna ne kamar da zai gaya mata daga baya waje altu rid'i ta ce ina gana haka ne ma kawai sun ɗauki abin nan abin nan ɗina mayafi na fi ra'asi na ɗaura kaina wa tamartu na saka khimar ɗina wa taqanna'atu izari na saka kwarjeli na ta yi shiga ta cire kayan bacci kenan zama bai ganta ba wan talaqtu fi athari na busawun shi hatta ja albaqi'a har yaje makabartar baqi'a farafa'a yadaihi salasan salasa marratin wa atala alqiyama ya daga hannun shi har sau uku ya daga yana addu'a ya sauke ya sake dagawa ya sauke har sau uku tana tsaye tana ji tana boye a wani waje thumman harafa sannan ya kama hanya zai dawo wan haraftu ni ma sai na kama hanya ne maza na kama hanya fa asra'a ya fara sauri fa asra'atu ni ma sai na taka da sauri fa harwala ya fara sassarfa 440 faharwaltu ni ma na fara sassafa ba ta riga ta zuwa gida kenan wa ahdara wa hadartu ya iso ya iso cikin gari ni ma na iso wa sabaqtuhu amma sai na riga shi shiga gida tunda bata kai shi nauyin jiki ba da sauransu tace fa dakhaltu falaysa ila falaysa illa an yata'atu na shiga kafin kice kwabo naje na kwanta fa dakhala sai gashi ya shigo faƙala malaki ya aish rabita rabiya malaki ya aish rabiyatan aisha me ya same ki ne kina da wata matsala ne kina shakkan abin da nayi ne kina ganin kamar an ci hakin ki ne qala sulaiman sulaiman mai ruwaya yake cewa hasibtu qala malamin mu yace hashiyan malaki ya aisha hashiyan me ya same ki naji kina haki kina murya kina wato nufashin kina dagawa qultu la shay'a shi ba komai ba komai ba ƙarya ta yi ba irin dai cikin fushi din nan ko ce me ke damun ki ce ba ki faɗa ba ki ce ba komai dama da an ji haka an san akwai wani abu kala sai annabi ya ce la tukhbiranni wallahi sai kin gaya mini aw la tukh aw li yukhbiranni al latiful khabir ko ki faɗa ko kuma kin san Allah ne dan gatan Allah ne zai mun wahayi ya gaya mun duk abin da ake ciki qultu sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah fa akhbartuhu al-khabara kaji kaji kaji kaji kaji kaji kala sai ce anti as-sawadu alladhi ra'aytu amami dama ke ce naga duhu duhunki naga wani duhu duhu sannan nake makabarta ke ce ashe dama qultu na'am ce kware ko ni ce kala ta ce fala hadani lahadatan fi sadri auja'ani sai tunkuɗe ni tana zaune ne kama a gaban shaka sai tun kuɗe ta kirsi ta faɗa akan gudu mana ya takaicin abin ta mishi kenan kala sai ya ce azananti an ya hifallahu alaiki wa rasuluhu kina tsammanin da Allah da manzan Allah za su zalunce ki ne tun wannan khususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ba zai zalunci ba Allah ya bashi zaɓin in ya ga dama ma kai ya raba kwana amma yana rabawa babu wanda zai yi wannan ya ce kina tsammanin yanzu ustaz zai cuce ki ne ko an ramma ko babban mutum kamara ko gwamnati zai iya wannan cuta ko mun gane kuma maza suna yi din gaskiya ne kuma bai dace ba bai dace ba a kwanan wata ba da izinin ta baka tashi ka tafi gun wata ba daidai bane maza suna yin wannan ko mun gane to sai ya ci gaba da cewa a ya ci gaba da cewa ya ce a ƙalar ta ce mahma ya tumun nasu faƙad alimakullahu ce to kuma dai me ai ba wani magana ɓoye tun da dai Allah ya sani in ma dai ka yi cutan ma'ana kun gane ai Allah da ya sani kai wannan mata da ƙarfa hali zai gaji aisha radiyallahu anha duk da annabi ya ga mata wannan magana ta ce ta ce to mahma ya tumun nasu faqad alimahu Allah ko me ma dai mutane suke koyawa dai Allah ya sani Allah ya san zuciyar kowa yawwa zaka bi da wani wa'azin ka ko qala na'am yace kwarai kuwa haka yake abin da kika faɗa fa inna jibrila atani hina ra'aiti bari ki ji explanation annabi yace mata alayhi salatu wassalam jibril ne yazo mini sanda kika gani din nan walam yakun yadkhulu alayki baya shigowa ba zai shigo daki inda kike ba kira kin sa kayan ki na bacci mutumin kirki ne malaika ne shi ba ma mutum ba ba zai shigo ya gama ta wani ba da haka shine sai yazo sai ya kiraye ni ya kwalla min kira wa qad wa ba'ati thiyabaki kira kin cira kayan ki ba zai shigo ba fanada ni shine ya kwalla min kira wa akhfaninki ya buya karki ganshi kai ya ganki wa ajabtuhu ni kuma na amsa mishi fa akhfaituhu minki na boye miki shiga ki ganshi wa zanantu an qad raqatti sai ni tsammanin ki riga ki bacci fakaritu an uqidaki sai ni tsoron kar in tashe ki wa khashitu an tastawhishi kar ki tashi ranki ya baci soyayya yake gwada mata da kauna ko mun gane fa'amara ni an atiyar ahalar baƙi shi ne ce mun in tafi makabartar baƙi'a fa'asar fira lahun in je in roƙa musu gafara a wurin Allah. khalafahu hajjajun faƙala an ibn jurejin an ibn abi wulaika an muhammad ibn qaisin hajjaj ɗin can da muka ji a isnadin da ke baya wato hajjaj ibn muhammad ko al'awar ya saba mushi ya saba ma wato wannan mai riwaya shine wanda suke gaba ɗaya kenan shine ibn Jurayj sorry shine ibn Wahab shi ya ruwaito shi daga ibn Jurayj daga ibn Abi Mulaika daga Muhammad ibn Qais shi kuma kun ga wannan sai ya ƙara da sai saka Abdullahi dan Kathir to shine sabanin akan isnadin wannan shine asalin riwaya kamar take cikin sahih Muslim akwai maganganu na fiqh da yawa a cikin ta da malamai suka fitar daga ciki abinda za a lura shine kamar da malamai suka ce halassun wayar sitira ta bacci da kamar da Aisha take da sitira da ta saka na bacci shi ma manzo Allah sallallahu alaihi yake da shi sannan halascin mace ta fita daga ɗakin mijinta ko babu izinin shi in akwai larura domin yanzu za ta fita da bata nemi izini ba idan akwai ta bukata ko abin da al'adance a al'adan mutanen wannan yankin ana iya fita dan haka to babu laifi dan ta fita ko abin da ya zama larura a ce gobara ta tashi a cikin gida za ta iya sanar neman mijinta ce sai na ga mijinta zan fita an dawo makaranta islamiyya ba ta ga ɗanta ba za ta tsaya ta ce ta buga baban shi waya a kasuwa ta neme shi to idan da larura za a iya fita ko babu izinin miji in so daga baya a san yadda za a warware kamar ta fita a nan ba tare da ta nemi izinin shi ba mace na iya ƙoƙarin wato dawo da mijinta kan hanya ta ga zai mata wani abin da bata tsammanta ba ko zai abin da bai dace ba ta dawo da shi kan hanya dan a tsira ga baki daya kamar da Aisha ta wannan tunanin mayarwa da mutum martani ko da yana gaba da kai ka ka da abin fadi manzo Allah da ya gaya mata duk da haka tace to ai dai Allah ya sani bai ce kin mu rashin kunya ba to in kana da abin fadi babu laifi ka mai da martani cikin natsuwa cikin mutuntawa sannan ya nuna cewa ko da mutum abokinka ne mutumin kirki ka yarda da shi bai daga cikin tarbiyya da maslaha ya shiga gun matarka inda ba ta cikin lullubi domin jibril nan babu ruwan shi ma da sha'awa ba ma dan adam bane mala'ika ne amma duk da haka shi bai shigo ba annabi kuma ya ce shi ba mun ba shi dama ya shigo ba saboda haka yafi mutunci yafi kariya yana daga cikin fikin da suka fitar har ila yau a nan wajen sannan kuma buƙatuwa zuwa ga idan aka tuhume ka da wani abu ka yi bayanin da za a gane kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauki dawainiyar yi mata bayani dan ta gane me yake nufi duk da a farko bata bata yadda ba sannan kenan ba duk abu ne yadda ka ganshi ma'anar shi take haka ba zaka yi ganin wani aiki ashe fasara shi bai da kake tsammani bane sai an maka bayani abin da ta gani me ta dauka cin amana shiga haƙƙi ashe kuma ba haka bane wasu malaman sun yi ƙarin hujja da wannan hadisin akan nuna cewa ya halasta mace ta je makabarta saboda Aisha ta bi shi makabarta sai dai wannan ba hujja bane saboda ba ta je addu'a bane ba ta je ziyara bane ta je sa ido ne sa idawa ce abin da kake kenan ko mun gane da haka waqi'atu ainin ce ba ta zama hujja wannan kuma wata mas'ala ce mai zaman kanta amma kamar da Imam Bayhaqi ya faɗa abin da yafi dacewa wa ƴa mace da za ta haƙura zuwa makabarta yafi mata dacewa da abin da ya fi mata mutunci domin ko sallar farilla ma ya fi mata mutunci ta ya ɗakinta bana tana zuwa makabarta inda za ta ba haka ya fi mata za ta je ko ba ta je ba magana ce mai tsayi sirrin da aka kawo kanta sannan yadda manzala sai sallama yake da saukin hali da iya wato containing a duk wata tashin tashina da wata rigima yanzu sauran mutane wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai ayi rikici rikici ne wanda sai an zo an yi zaman sulhu wani sai ya kai duka wani sai ya yi gori sai ya yi batanci wani ranar ba zai karasa kwana ɗakin ba to duk waɗannan ba halaye bane na karini ya kamata kuma tun da muna cewa muna koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu musulmai mu ahlus sunna mu yan salafiya mu dalibai duk wanda yake takamar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ya koyi da shi anan wajen kawaici da sanin ya kamata da mai da komai ba komai ba in ga sai ina mata cewa ai ba wani abu bane kinji kinji to wani yanzu akan yi wannan explanation din a zauna lafiya to ya gwammace ayi fitina ba zai iya yin explanation ba zai ce to ki je duk abin da ke gara ma ki faɗa an yi kaza din ma abin da bai yin ba ma zai ce yayi ita kuma shikenan ita ma nata shedan ya tsara haurowa shikenan daga nan dama kuma abin da shedan ya fi so shine ya kashe aure kamar da yake cikin hadisin muslim cewa kullun shedan idan gari ya waye a wannan fada tashi ta cikin ruwa yana raba wa sauran shedanu aikin batar da yan adam za su dawo su kawo rahoto a ƙarshen kowane wuni idan suka zo kowa zai dinga faɗan abin da ya aikata yana ce musu a wane ya ce ya sa an yi zina wane ya sa an yi shagiya wane ya sa an yi kaza ya ce duk wannan in sun tuba Allah da ya fi musu sai wanda ya ce to shi kuma ya sa an yi sakin aure sai shi ɗan ya mai jinjina a ƙara mishi igiya a ce to lalle kai kam kayi abin da ya kamata domin wannan mutuwa auren abubuwa da dama za su biyo baya shi ɗan dama yana son aukar da gaba tsakanin mutane to ki ga mun auren da ya mutu wanda ba a gaba tsakanin dangin mijin da matar ba to wannan shedan ribar da yake so cikin doma inna wari shi dana ayyuka bai kuma adawata wal bagba to daga cikin masari din shi shine aukar da gaba tsakanin wance da aka saka da mijinta tsakanin kannanta da kannan shi tsakanin shi da surukanta da surukan shi ƴan uwan matar ai ta juna sharri abinda da aka rufa wa juna asiri duk a tona duk ba ka yake faruwa ba da an rufa juna asiri a ce dama ai kaza ma an mata ai kaza ma an mushi ai kaza ma kaza ne ai kaza kaza kaza ne shikenan daga nan ba su sake junan sa adalci ba to shi dan yana son wannan sannan abin da ya kara biyo baya kuma ƴaƴan da ke cikin wannan gidan za su fuskanci matsaloli ƴaƴan da aka saki aka rabu tsakanin mamansu da babansu za su fuskanci matsaloli wasu sanadiyar lalace tarbiyyar su kenan to kaga shi dan ya kara samun junud kenan ya kara samun mutanen banza a cikin jama'a sa da haka yake jin daɗin mutuwa aure fiye da sauran zunubai ko mun gane malai sun fafaɗi abubuwa waɗanda ba waɗannan ba to har ila yau kuma daga cikin abin da za a fitar anan shine shine kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu da al'ummarsa damu shi da al'ummarsa tsakar dare malaika bai ce mishi ka je ka musu addu'a bai ce malaikan to shikenan na riga na shiga gida gaskiya sai da safi ai gobe ma rana ce ko kuma da ya fito gashi ga baki na ma cikin daren nan ya tashi ya bar makwancin amarya shi da yake ji da ita ya tafi dan ya je wannan aiki wannan yana daga cikin siffofin shugabanni kenan wato waɗanda za su haƙura da masalih ɗinsu saboda masalih na al'umma ba zai ce a na riga na shiga gida wallahi to na ɗakin amarya ta kace wannan fito yanzu wala ba zan fito ba yanzu wani kansila ne ko ciyama abin da zai faɗa kenan ko ba haka bane da daddare a ya tashi daga working hours ba zai fito ba ta manzo Allah sai zama saboda maslahar al'ummarsa sai ya hakura da wannan to anan ne kuma sai malamai suka ce wannan nuni kuma zuwa ga matan da ke auren shugabanni a cikin al'umma sai sun zama suna da hakuri suma fiye da sauran hakurin da mata suke shi yasa Umar Abdul Aziz lokacin da aka dashi halifa sai gwamnati da matar shi ce to zami zami yarjejeniya ko dai ki haƙura da auren nan na sake ki a baki mutu asu talaq ki koma gidanku ko kuma in ke da zaki zauna to daga yau fa babu wani magana kwana a gida sai abin da ya sawwaka sai in kin ganni kawai kace ta yarda ce kin yarda tace ce to alhamdulillah Allah ke mai baki lada to wannan tsawon shekaru biyu da yi haka ta zauna cikin kunci ko mai ta kaba iyaka ci kenan wala ta sha a wannan shekaran gashi komai nata ya kwace ya mai da shi baitul mali ce duk kaya ne na suhutu ya mai da ita kamar wata fakiriya an taɓa yin baki a gidan ma babu gurasa da za a basu gama a ce biredi da za a basu karya babu sai da ya je ciyo bashi ya je siyo gurasan sannan ya kawo musu karya kuma ba babanta halifa ne yayyinta uku duka halifofi ne domin yar gidan abdulmalik ne dan marwa yan uwanta kuma su ne su walidu su hishamu su suleiman duka yan uwanta kama a ce ka auri wata kanwa gwamnoni guda uku ko mun gane babanta guda taɓa yin shugaban ƙasa ko kuma ka zo kai ta mata wulakanci kai ta mata wulakanci iya iya sarrai da sunan ustazanci aga za samu matsala ne Allah shi kyauta to sai kuma a yawa manzo Allah sai Islam damuwa shi game da al'ummarsa da yadda yake kokarin ba su kariya da kuma damuwa shi da lahirar su fiye da duniyar su domin sai ya je musu addu'an neman Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa su samu salama da sa'ida wannan shine abinda manzo Allah sallallahu ya damu da shi kwarai da gaske game da al'ummarsa malai ya ci gaba da cewa qala akhbarana yusuf ibn sa'id ibn muslim ibn sisi qala haddathana hajjaj an ibn jurayj qala akhbarani abdullah ibn abi mulaika annahu sami'a muhammad ibn qais ibn makhrama yaqulu sami'tu aisha yace naji aisha uwar mu'minai tuhaddithu tana bada labari qalat take cewa ala uhaddithukum anni wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bana ba ku labari na ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kulna sai muka ce bala kya ku ba mu qalat take cewa qalat take cewa lamma kanat lailati allati huwa indi ta'ani annabiyyi sallallahu alaihi wasallama in qalaba wata rana a kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wurina sai ya tashi ya shigo fa wada'a na alaihi inda rijlaihi ya aje takalminsa kusa da kafarsa wa wada'a ridaahu ya kuma ajiye mayafinsa wa basata tsarafa idarihi ala firashi ya shimfida gefen wato kwarjallansa akan wurin kwanciyarsa falam yalbath illa raisa ma dhanna anni qad rafatu bai jima ba sai iya tsammanin cewa nayi bacci ثم انتعل رويدا sannan ya sa takalmi a hankali wa akhadha ridahu ruwaidan ya dauki mayafin shi a hankali thumma fataha albaba ruwaidan ya bude kofa a hankali wa kharaja ya fita fa aja fa ajafahu ruwaidan ya maida kofa ya kulle a hankali waja'altu ribai fi ra'si nima na sanya wato abin rufe kaina wa ikhtamartu na sanya mayafina wa taqanna'tu izari na sanya kwarjaina kwarjallena وانطلقت في أثره نبساونش فجاء البقيع يتم بقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيامة يدد ينا مسا الدعاء فأنا سوى أدد ينا الدعاء مكبرتا ثم انحرف سنن يجويا فانحرفت نما نجويا فأسرع يسوري فأسرعت نما نيسوري فهر ولا يسسرفا وهر ولا فهر ولت فأهدر فأخ فأخ فأحضر فأحضرت ta ce wasa baktuhu na riga shi fadakhaltu na shiga gida falaisa illa an tajatu fadakhala ban dade da kwanciya ba sai gashi ya shigo faqala malaki ya aisha haishan rabiya shin kin shiga cikin kokonto ne qalat la tace a ba komai qala la tukhbirini la tukhbiri la tukhbirinni ko dai ki bani labari aula yukhbiranni al-latiful khabir ko Allah mai bada labarin kuma ya bani labari sai ta ce kultu ya rasulallah bi abi anta wa ummi fa akhbartu al khabara tace na baka fasa iyayena sai ta fada mishi labarin qala sai ya ce fa anti sawab alladhi ra'aytu amani kene dudun da na gani a gabana qalat na'am tace kware kuwa fala hadani fi sadri lahadatan aw ja'at sai ya ture ni tun kuɗe ni a cikin kirjina har sai da ji zafi thumma qala yace adananti an yahifa Allahu alayhi wa rasulihi ke tsammanin ki Allah da manzo Allah su miki zalunci qalat ma ma yaktumun nasu faqad alimahu Allah ai dai koyi mutane suke boyewa dai Allah ya sani al qala na'am nabi yace kware kuwa fa inna jibrila atani hina ra'aytu jibril ne yazo mini sanda shine ra'aytu sanda ke gadin nan jibril ne yazo mini walam yakun yadkhulu alayki baya shiga ɗakin matan aure wa qad wada'ati thiyabaki bayan kin sa kayan baccinki fanadani ya kiraye ni fa akhfa minki ya buya baki ganshi ba fa ajabtu fa akhfaitu minki na nima na boye miki shi wazanantu an qadra qatti na dauka kin yi bacci wa khashitu an tastawhishi bana son ki tashi ki ji bakin ciki fa amarani an ati ahlal baqi fa astaghfira lahum yace in je in musu addu'a qala abu abdurrahman nasai yace hajjaj ibn muhammad ibn jurayd asbatu indana min ibn wahab haji magana yace riwaya ta hajjaj dan muhammad ta fi karfi a gunmu fiye da ta ibn wahab in sun riwaya daga ibn jurayd wa riwayatu asim an abdullahi ibn amir ibn rabi'a an aisha ala ghairi hadha al-labz shi kuma riwayar shi ba irin wannan lafazin bane to anan baya kar mu je da nisa ya faɗi wasu fiqhu ha ila yau ga sanan a ƙasa ga wanda suke da irin nuskata da yake cewa imamu muslim nawawi yana cewa a cikin wannan hadisin akwai istibabu hadal qaul li za'iril qubur mustahabbancin yin wannan addu'a ga wanda ya je makabarta yayi addu'a ma mutanen makabarta ya faɗi assalamu alaikum dara qaumin mu'mini wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum a wajen shiga makabarta sannan mutum ya tsaya inda ya sawwaka in zai ziyarci wani kabari na musamman ana so ya kullo kabarin ta gabas ya ma mutumin sallama ya tsaya a daidai ƙeye shi ya mishi addu'a ko kuma ya ma dukkanin mutanen makabarta addu'a ga baki daya abin da ya sawaka nema musu gafara neman Allah ya yalwata musu Allah ya haskaka musu Allah kuma ya sa mu mu cika da imani a bayan su sannan kuma a nawawi yake haida nawawi yake cewa fi annal muslima wal mu'mina qad yakunani bi ma'anan wahid musulmi da mumini suna iya zama ma'ana daya وأطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى كما يدعى الله يكتشوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم دك إلى السنة أم فتد مؤمنين أم فتد مسلمين mumini da musulmi suna iya zama abu daya wajen ma'ana amma an hada su duka biyun imani yana sama da islam wala yajuzu an yakuna al-muradu bil muslim fi hadha al-hadith ghayr al-mu'min dan ya ce assalamu alaikum ahlud diyar min almuslimin wal mu'min wannan bai nufin daban-daban ne wato wanda ba su da imani shine ya kawo magana da muka farada su cewa wasu malamai suna ganin fihi dalilun liman jawwaza lin nisa'i ziyaratul quburi wa fiha khilafun lil ulama akwai sabani tsakankanin malamai game da halascin ziyarar makabarta ga mata akwai maganganu akalla a jumlace guda uku magana ta farko shine cewa haramun ne saboda hadisin la'anallahu zawaratil qubur hadi magana ta biyu shine makruhi ne saboda hadisin umma tsiya cewa munina min ittiba'i janaizi walam yu'zam alaina da bin gawar da zuwa makabarta ko ba tare da gawa ba makruhi ne magana ta uku shine halas ne saboda umumin kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha amma dai kawai da muka amsa tun farko magana wanda suka karanta ta fi ƙarfin dalili ta fi dacewa da wato usul na shari'a ta usul na shari'a kuma wannan hadithin yanzu shi anan na kuntu na haitukum wasu na ganin ai damirin maza ne da maza yake bai shafi mata ba wallahu alam duk da yake dai maza da mata suna shiga cikin damirin maza a yare na larabci in an hada wallahu alam amma dai kamar yadda nace ba ba nan bane asalin matsalar ba masu abin da ba shi muke yi ba mu shige shi mu je mu saki layi a irin wannan karatu in na saki layi ne mun san za mu saki layi mu tai amma dai komai da muhallin shi ina fata mun gano wannan ina ganin bari mu saurara a nan sai mu tashi inda yake cewa mukarrar akhbarana aliyu ibn hujr fasalin ya kusa karewa sai mu dan ƙara wasu bayanai insha Allah a ƙarshen shi game da wannan qadiya ta kishi dinnan kafin mu je gaba insha Allah za mu sauraron nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah